بها واجرنا من كذي الدنيا عذاب الأكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kamar da muka saba za mu ci gaba da karatu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sahil bukari wadda aka fi sanarsa da suna a tajiridi sarai li a hadis jami'a sahi a zatin da ya gabata mun tsaya a babin da yake magana a kan a sassauta sallah rashin dogon karatu yau insha Allah za mu tashi sabon babi da yake magana babin taswita sufufi inda ya kama babin da yake magana akan cewa za a daidaita sahu a lokacin da ake ikama wa ba'adaha ko kuma bayanta kamar nan imam bukari yana nuna mara cewa a lokacin da ake kokarin tada ikama a lokacin za a daidaita sahu ko kuma zai iya yiwa in an gama tada ikama sai a tada sahu kama haka babin ke so ya karantar da mu wallahu ta'ala wallahu ta'ala alam hadisin da ya zo a cikin wannan babi hadisi ne daga nu'man bin bashir Allah wadaukakin sarki da shi ke cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam la tasawunna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko dai ku daidaita sahunku ko sahu sahunku ko kuma Allah maɗaukakin sarki zai sabanta tsakanin fiskokinku ya zama wato kenan tsakanin fiskokinku akwai rashin daidaituwa ko rashin jituwa kun fahimci wannan ya zo da lamul kasami lata sawunna wallahi ya zo kuma da nunu mushaddada kun ga abalaga kenan ya kai karfi wajen abin nan wajen karfafawa an samu takidar guda biyu ga lamul qasmi ga nunu mushaddada kowane ɗaya daga cikin su ya isa ya karfafa magana wallahi lalle ku daidaita sahunku shine ma'anar wannan la tasawunna sufufakum wallahi lalle ku daidaita sahunku ya zama wajibi kenan aw la yukalifanna Allahu ko kuma Allah madaukakin sarki zai sassaba baina wujuhikum tsakanin fiskokinku wannan umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake na ɗaya kenan na biyu kuma ya karfafa umarnin na uku kuma ya faɗi illar rashin daidaita sahu shine za a samu al-mukhalafa baina wujuhin nas fuskokin mutane za su saba idan kun tafi idan kun jira a sahu gaba ɗaya daidai kuka saisaita wanda yake kallon ku daga gefe zai ga fuskokin ku a jere amma idan ba ku daidaita ba wani ya gaba wani ya baya fuskar ku ta saba ta wani ta yi gaba ta wani ta yi baya kun ga ba ku daidaita ba kenan ita min sahu bai daidaitu ba kenan wannan zahirin hadisin kenan sannan kuma baɗin nasa zai iya ɗaukar cewa allah madaukakin sarki zai iya sa saɓani tsakanin fuskokin ku wanda yana kallon wannan baya jin daɗi kuna 'ya'yan musulmi kowa ya alala kun shigo masallaci kun shiga sahu guda daya amma wane da wane ba daidaitawa a tsakaninsu wane da wane ba daidaitawa a tsakaninsu wane da wane ba daidaitawa a tsakaninsu me yasa saboda suna saba sahu a lokacin sallah to aka sabari sai shiga tsakaninsu kuma yana nuna mana cewa kenan ashe idan mutane za su yi sallah su daidaita sahu wannan yana da kawo sulhu tsakanin mutane don yana hana sabanin duk abin da yake kana sabani kuma kaga yana daidaita tsakanin mutane kuma shi ne abin da ake bukatan al'umma musulmi su zama suna abin da yana daga cikin dalilan da yasa ake san mutane su zo masallaci kuma su zo masallacin su yi sahu sahu sahu sahu sahu yawwa sai kuma sahun farko ya cika ake yin na biyu sai sahun biyu na cika ake yin na uku sai sahun uku yau har ma malamai suna nuna cewa ya halatta idan sahu ya yi yawa na baya za su yi sahu da na gabansu za su yi koyi da na gabansu akwai hadisi da na cewa ku zo ku bi ni sallah ku cika sallah ku a timu salatu kun bi salati wal yutimma bikum man ba'dakum ku cika sallah ku tare da koyi da ni na bayan ku kuma su koyi da ku kun fahimci wannan ni za ku yi koyi da ni na bayan ku za su koyi da ku wasu malamai suka ce yanzu in kuna daidaita sahu bayan kun mutu wanda za su zo generation na baya za su koyi da ku su ma za su cika sahu ko kuma a'a idan sahun ya yi yawa ta yadda ba a jin sautin liman idan ku kuna wani sahun sai ku ga na gaban ku sun yi ruku kuma sai ku yi ruku ga kuna koyi da su kenan kenan sahu yana koyi da sahun bayan sahu ya kamar yake cewa wale tuma bikum man ba a daku wanda yake bayan ku sai zama yana koyi da ku to kaga fa'idar daidaito kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana kadaitarwa da mu daidaita sahu a lokacin wato kenan sallar mu babu iqbalil imami ala nasi inda taswiyatu sufufi babin da yake magana shin ya halatta liman ya fuskanci mutane lokacin da ake tsaye da sahu ana daidaita sahu kowa yana kallon gabas ko mu anan kenan shi kuma sai ya kalli yamma ma'ana ku yake kallo kenan gashi ya tsaya anan gashi kun yi sahu ya zo ya tsaya na kallon ku yana duba karshen nan yana duba karshen nan limamai suna yin haka hakan ya halatta ko bai halatta ba ko kuma tunda kowa ya sa gabansa gabas su ma sai su sana su gaban gabas su ma limamin hakan nan wanne ne daya an anas bin malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum wa tarasu ku tsaye da sahu sahunku sannan kuma ku daidaita fa inni arakum min wara'i zahari lalle tabbas ni ina ganin ku ta bayana ta bayana ina ganin ku ta bayana kenan shi a kesinsa ba sai ya ya juya fuskanto ku ko amma ganin da yake ta bayan yana da fa'ida ko bai da fa'ida yana da fa'ida saboda wani lokaci har sai kamar zai kabbara in ya ga wani ya turo kirjinsa sai ya dawo ce ibadallah la ta sawun da suhufakum bayan Allah lalle ku daidaita sahun ku ko kuma kaza da kaza da kaza zai faru to wanda kuma ba annabi bane fa abinda imam bukari ke so fitar mana fikin anan shi da wanda ba annabi bane shi ba zai gani ta baya ba fa zai juye fuskante ku saboda a tabbatar da cewa sahun ya gyaru ya daidaita yawa shi usman dan fodi a cikin hiya usunna ya yi kotun madakal na ibn alhaj inda yake cewa har ma limamai sun kasance suna wakkala masu daidaita sahu kenan kai mal da ta mana sahu abi wannan layin a tabbata ya daidaito wannan layin a tabbata ya daidaito wancan layin idan ya dawo ce to liman da sahu ya daidaita sai liman ya juya sai ya kabbara saboda muhimmancin abin nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin mu ta bayansa har yanzu na hadisi na karantar da kadan daga cikin mu'jizan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin ku ta baya ko yauwa za ka ba abu ne mai abin nan ba ko zamanin nan ya zo da irin wani abu shigen irin wannan wanda yake a sadar da modern technology idan ka je shago mai aski sukan sa wani gilas saka sai ka gana bayanka to kana kallo duna baya kana kallon su in bature zai iya haka min babu wala ce ubangiji zai yi bature zai yi da sababi ubangiji kuma shine ubangijin asbab din sababin kansa shine ubangijinsa saboda haka abu ne mai sauki in na bature ya zo da sababi to na annabi sallallahu alaihi da mu'jiza ne ba tare da wani sababi ba yawa musamman ma kuma idan lokacin sallah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanga mutane ta baya kuna da nuna tabbatar da gaskiyar manzancin sa babu idza kana bainal imami wa bainal qaumi ha'itun aw sutratun babu da yake magana idan ya kasance wato kenan tsakanin liman ko da tsakanin mutane tsakanin liman da mutane mu haka muke faɗa hausa ko tsakani na da kai yauwa amma larabci sai ce baini wa bainaka tsakani na da tsakaninka wanda ya fi gwaranci a nan kan eh tsakani na da kai haka muke faɗa hausa ko laraba su ce tsakani na da tsakaninka to bainal imami wa bainal qaumi tsakanin liman da tsakanin mutane ya zama akwai haidun wani katanga au suturatun ko sutura idan akwai sai ya zama wani abu ya ya wuce ta gaba mai hukuncin sallah ana ishi tare da Allah anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layli fi hujratihi annabi sallallahu alaihi sallama yana yin sallah a cikin ɗakinsa wajdarul hujrati kasirun katangar ta ɗakin gajeriya ce fara'an nasu shaksan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama mutane za su iya ganin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙama unasun sai waɗansu mutane sai suka tsayu yi sallo na bi salati suna bin sa a sallah suna koyi da sallah sallasa fa asbahu wa tahaddathu bi zalik sai suka wayi gari suna tadin su akan wannan matsala mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin ɗakin sa ɗakin irin na mutanen da a gajere yau tsawon sa ya wuce tsawon katangar su kuma suna nesa ta baya suna kallonsa da aka sai kawai suka bi shi sallah sallah na kuma ta dare ne yana yin sallarsa na dare shi bai san ma mutane suna biyansa ba bai san ba su kuma sun yi season opportunity sadaka sai suka yi sallah in ya ruku su yi ruku in ya sujada su hakan nan dai aka yi da sallah washe gari sun zo suna tadi mun gane fata hadasu bi zalika fakama lailatan saniya bayan sun zo sun ba da labarin ce abba ai je mun yi gara basa wallahi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan shi bai san abin da ke faruwa ba washe gari dare na biyu sai suka zawo faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sai wasu mutane suka zo kuma su suka yi kabbara suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam suna koyi da shi a sallarsa sana'u zalika ƙailace ne sun yi hakan nan darare guda biyu a salasatan ko kuma darare uku hatta iza kana ba da zalika jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da dare na uku ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna falam ya kuru bai fito gun da in yi sallah za su gan shi ba falama asbaha da gari waye da kara zalikan nasu mutane sai suka ambaci wannan a to kuma mai faru jiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo yayi sallah inda yake sallah ba balantana mai koyi da shi bakara sai ce musu inni khashitu an tuktaba alaikum salatul layli salatul layli ba ni son a farallata muku sallar dare ne ba na son sallar dare ta zama wajibi a kanku me yasa saboda Allah ya riga sauka muku ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa da'ifatan min alladhina ma'ako yawwa sai kuma Allah ya ce alima allan tuhsu fataba alaikum fakra umma tayassara Allah ya san cewa za ku sha wahala ba lalle ne ku doge akai ba don haka kowa yayi gurgurdan ikon sa to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya sassauta mutane shi ma sai ba da sassauta sassauci idan aka mai da shi farilla to yanzu kowa dole ya yi amma in aka bar shi haka mai neman lada shi ne zai yi ai kaga yanzu ba duka mutane ne suka fito ba ka duka mutane ne suka fito ba kamar yana nuna ta mana muhimmancin sallar da rake nan ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi yayi kuma yana kwada ta mana duk da cewa Allah madaukaki ta ce ma min al-laili fata jadbihi nafilatan lak yau kai sallar nafila da wannan alkur'ani idan kai so kai kokari tahajjud bihi ka wahal da jikinka kai kokari wajen sallah da shi alkur'ani amma wannan in kai nafilatan laka ƙarin lada ne a gare ka ba wai ana nufin nafila ce kai za ka yi ta kai kaɗai ba kowa ma yin yi ƙarin nafila ne in an ce annaflu ya ne a ziyadata alal asli ƙari a kan abu da in kai nafilatan laka ƙarin lada ne a gare ka wasu suna istilali da wannan siyon wai sallar dare ba ba dora mana ba a annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an ce masa nafilatan laka nafila ne taka kai za ka yi ta yi ya ke nufi da nafila ba ƙarin lada ba yauwa kare lada waye baki baya da bukatan kashin kare lada mun babu aula ce mu mu bukace shi fiye da shi haka tunda shi yana da garanti mu da bamu da garanti muke bukatan kari kari kari kari har mu ma mu samu wato kenan mi sikelin suru mun bayyance wannan kada ka ce in ka shi ta an tuktara da alaikum ba na son a farlanta ko an tukta ba alaikum salatul laili ba na son a wajabta sallar dare wato kenan abin duk ta buka amin kamar kutiba alaikum siyamu ko ai furida alaikum asiyamu yana nuna kokarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna tausayin sa yana kuma nuna kwadayin sahabbai akan sallah kaga da ba su fito za su yi sallah na bafa da ba su yi mafaka da shi ba da suna kwanci ake da cikin gidajen su za su san haka ta faru ba za su san haka ta faru ba kuma an ce dare na biyun karuwa suka yi dare na ukun makaruwa suka da haka shi ne sai ya janye jikinsa kaga yana nuna cewa kullum suna bibiyan aikin alkhairi don su zama sun samu nasibi a ciki wanda bai ji ba in ya ji wani ya samu zai yi kishi dama Allah ya ce musu wa fi zalika falatana falatana fasil mutanafi suna tara ka suna da tanafus akan aikin alkhairi wallahu ta'ala a'lam yana nuna kuma kamar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa very simple life ga dakin da yake dan ginin dan gajere irin dai na mutanen da babu takallufi a cikinsa duk da can a wani lokacin ma akwai kusur akwai yadda suke da benaye mutum da sallan dare ne yana nuna cewa har sahabai suna zuwa har yana tsoron karafin lanta musu la'alla kamar a madina ne wannan abin ya faru wallahu ta'ala ala babu rabu ladaini ko mu zo nan ba wa bi hadal hadisi riwayatu zaid bin thabit a wannan hadisi akwai ta riwayatu zaid dan sabiti min ziyadatin a wannan hadisi din akwai wata riwaya ta zaid bin sabit a cikin wannan ziyara ta riwaya ta zaid bin sabit akwai kari annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce قد عرفت الذي رأيت من سنيكم ai na ga hakika tabbas na ga abin da kuka aikata jiya da daddare da oh ba tunaninku ban san kun zo kuna bi na sallah ba wallahi ai wallahi na sani na san wannan ta haka fa sallu ayyuhan nasu fi buyutikum jama'a abin da sabu fito ba kawai na son ku rika yin sallah a cikin dakunan ku a cikin dakunan ku ina son ku rika yin sallah a cikin ɗakunanku kaman annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana so ya koya musu kowa ya zama mustaqilli da kansa a wajen ibada wani lokaci in a group ne muna iya samun karfin hali mu yi abu na ibada idan babu group din na take lala anfusina kowa sai ya zama ya itikari amma idan aka koya mana mu yi kowa ya je yayi kuma idan kowa yana zuwa yana yi to kowa zai ginu akan kansa mun gane wannan kamar abin da yake so ya koyar musu aka ce wai la tuqil ja'i asamakatan walakin allimhu kaifa yasidu samakata in mutum yana jin yawa karka bashi kifi ya ce a a koya masa yadda ake kamuwa kifi dan a ce ka dauka ka bashi yana jin yawa gobe ma ka dauka ka bashi yana jin yawa jima dan da baka nan fa mun garshe ta kashe shi amma ga jawsa a ga yanda ake samu kugiya su daura kaza kaza jeka jefa ana jawo a shi kenan ka ka samu daya to sake na biyu gobon kana jin maza ka sai ka ce masa je ka kamo kifi yawwa la tudil jaya samakatan walakin allimu kaifa yasidu samaka to kamar haka nan wannan fiqhun annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya koya musu wa inna abdala salati salatul mar'i fi baitihi dan ya dada yankarin da zai ce sallar tafi fara lafa dan ga muku inda ta dare ne ba ta azahar ko la'asar ba shine mutum ya salla cikin gidansa ya salla cikin ɗakinsa ilal maktuba ta sai dai sallan farilla sallan farilla kam ta fi falala wato kina a masallaci saboda ya daɗa amfani da wannan magana wajen karfafa musu gwiwa babu rabi ladaini fit takbirati alula ma al-iftitahi sawa'un babun da yake magana idan zaka daga hannu idan zaka yi kabbara farko idan zaka yi sallah ko ka zo ka tsaya yanzu ne zaka fara sallah kabbara zaka ita ce ake kira takbiratul ula to zaka daga hannu lokacin da zaka yi kabbara tare da kuma bude sallar kuma sawa'un kai su daidai wa daidai haka Allahu akbar kana Allahu akbar kuma kana daga hannu haka ne yafi zama daidai ko kuma Allahu akbar sai kai haka ko kuma sai ka haka sai ka ce Allahu akbar ko kuma duka biyu za ka hada daidai Allahu akbar to wannan shine abin da yake so ya karanta da mu da daukaka hannu da yin kabbaran sawa'an su zama wato kenan daidai wa daidai a lokaci da za a yi su an abdullahi bin umar radiyallahu anhu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa yadayhi hazwa mankibaihi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai sallah yana daga hannayensa daura da kafadunsa izaftataha salata a lokacin da zai fara sallah wa idza kabbara lil ruku'i da kuma lokacin da zai kabbara saboda ruku'u wa iza rafa'a ra'sahu da lokacin da yake daukowa kansa min ruku'i daga ruku'i rafa'ahu ma kadhalika aidan hakan nan yake daga su kama haka wa dukina wa kala sai ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd mun gane wannan annabi sallallahu alaihi kasance yakan daga hannayensa da daura da kafadunsa idan zai bude sallah in zai ce Allahu akbar ya daga hannayensa yanayin ya daura da kafadunsa sai tike na ko ga kafada ga kafada to babu takalluf irin dagawa kawai na al'ada in kai haka kawai yayi ba sai kai wani tattarewa ka duba sun yi daidai wani da ba a yawa akwai takalluf a wannan yawa ya kan daga dai haka Allahu akbar lokacin da wato kenan zai ba tare da takalluf ba wai za ka kabbara lirukui haka idan zai kabbara na ruku'u yakan daga hannayensa kenan ko ya kabbara to ya yi karatu ya gama yanzu ruku zai zai haka allahu akbar da allahu akbar din da daga hannunsa za su tafi wato kenan daidai sannan sai ruku wai za a fara saumiyar ruku in zai dago kansa daga ruku nan ma yakan daga hannunsa yakan yi abin kabbara daidai wa daidai ko rafa abu maka zalika har yanzu su ma kamar haka yake daga su to in ya daga din kuma sai ya ce sami Allahu liman hamida sai sake cewa rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu zalika min as-sujudi la yaf'alu zalika fi as-sujudi amma bayan haka lokacin sujada in zai ne sujada ko zai dago daga sujada baya daga hannunsa kenan abin da ake ne wallahu ta'ala a'lam babu wadda yumna alal yusra babu da yake magana akan hukuncin ajiye hannun dama akan hagu in mutum zai sallah yanzu wancan babu ya karanta da mukabbarar farko ko to sau za a yi karatu to lokacin za a yi karatu wannan zai karanta da mu aza hannun dama akan hannun hagu hadisin daga sa'al bin sa'id ko sa'al bin sa'ad kai sorry sa'ad bin sa'ad آه رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه ko ala zira'ihi al-yusra annabi sallallahu alaihi wasallam sahal bin sahal bin sa'd yake cewa mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ana umurtan su ɗayan su ya aza hannunsa na dama a kan zira'insa na hagun fi salati a lokacin sallah ina ne zira'i nan ko? yawwa ya ɗora haka hafi kenan wanda suka haka sun dace kenan ko? ya ɗora hannunsa na dama a kan zira'i a nan ai muna magana wada'u ne ba kabdu ba a kan zira'i ake so a dora kan zira'i wannan dai haka ya nuna ko yawa duk da cewa kowa da suka nuna kuma a kan nan eh yawa kowa da suka nuna za a dora wannan na dama a kan tafi a kan wannan wannan amma wannan ya zo da zira'i sauraka da wannan da wannan duka akwai yalwatawa a kai babu ma ya kulu ba da takbir babu da yake magana abinda za a fada in an yi kabbara da mutum ya ce ya kabbara ce allahu akbar ya kabbara ko me ya kamata ya ce an anas radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ababakar wa umara radiyallahu anhuma kanu yaftatihuna salata da sayyidina abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar da sayyidina umar allah maɗaukakin sarki ya yarda da su sun kasance suna fara sallar su bilhamdulillahi bilhamdulillahi rabbil alamin suna fara da alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana duk lokacin da suka kabbara abinda suke fara karatu da shi sai sun karanta karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim haka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake yi haka abubakar yake yi haka umar yake yi ai ta gurin gurusko yauki kamar yana nuna wancan kowane sallah in za a yi ta dole sai an karanta fatiha kenan tunda hakan nan ulul amri suke yi an abi hurara radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbiri wa baina al-qira'ah abu hurara Allah madaukakin tarihi da zai shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan dan yi kawaici tsakanin kabbara da fara kira'a can mun ce kai fara da kabbara sannan ya kabbara zai karanta Fatiha to amma shi Abu Hurairah yayi mulahaza cewa tsakanin kabbarar tasa da Fatiha da zai karanta din yakan dan yi wani dan kawaici a gurin nan ko yakan dan yi fil qira'a bainal qira'ati iskatatan wani wato kenan dan saurarawa yakan dan yi wa dan kace kawaice dan kadan haka to gurdu sai nace masa bi abi wa ummi ya rasulullahi fansanka da uwata da ubana ya manzan Allah mana zan iya bada uwata da ubana don na fanshe ka ya rasulullahi iskatuka baina takbir wal qira'ati ma taqul dan kawaicin nan da kake yi tsakanin kabbara da fara karatu na lura kana dan wani shiru to me kake cewa a wannan gurin menene kaga kwadayin su akan ganewa harkar addini ko har yayi mulahaza shi har ya lura cewa annabi sasa ka dan shiru kuma ya zaci cewa wani abu yake faɗa kada ka kara ci bashi a gaya masa menene in shi ma da abin da zai abin sai dauka inda in yana da kofar shiga sai shiga mata gulu mai kake faɗa kala yake cewa aqul abinda nake cewa Allahumma ba'id baini wa baina qataaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib Allahumma nakkini min al qataaya min al qataaya kama yunakki thawbu al abyad min ad danas Allahumma ghsil qataaya bil ma'i wal thalji wal barj abin da yake faɗa kenan kenan in ya kabbara addu'a yake da ya kabbara zai fara sallah kuma sai ya yi addu'a wadda za ta zama kamar interdatory aspect na daɗa matsawa tsakaninsa da ubangijinsa ya ubangiji allah maɗaukakin sarki ka nesanta tsakanina da tsakanin zunubai na kamar da ka nesanta tsakanin gabas da yamma ma'ana mafaɗin ranar da mafaɗata tsakanin inda rana take fitowa da tsakanin inda take faduwa ka gaya akwai nisan gaske Allah ka sa zunubi na yana can nima ina can ma'ana ba ni ba shi kenan Allah ka raba mu ka watsa shi kuma can wani gudun da ba ni ba shi bayan da za a yi wato kenan mu haɗu ma'ana Allah ka gafarta mu zunubi na shine wannan kinayar Allah malakini min alqadaya Allah ka tsabtace daga gabarin kurakure gabarin zunubai kamar yadda ka sabul abid min danas kamar yadda ya cancanta a ce a tsabtace farar tufa daga datti duk inda mai farar tufa yake ya kamata ce kula kar datti ya taba ta saboda is very sensitive to datti ko ba ka ba yana kula da ita yana wanke ta a sa mata farazon a sa menene saboda ba a son zatti haka ba a son mutum ya yi zunubi ya zama very sensitive akan zunubi mun gane yawwa yau da abin da nake addu'a Allah ka sanya ni na zama very sensitive akan zunubi ta yanda ba zan taba shi ba ma balle ya bata min lamari na kamar yanda ba zan so farar riga ta in kusanci manja da ita ya bata min sho ko ka je ka shaddar ka mai kyau farar dal kuma ka baka ka rugumi manja kaga bai ba to saboda haka Allah ka kawo min dalilin da zan zama bana ma zuwa kusan manja da farar riga ta ma'ana bana zuwa kusan zunubi kenan yawwa min ad-danasi Allahumma ghsil qataaya Allah zunubaina ka wanke mi ka wanke mi su bil ma'i da ruwa wa salt da ruwan sanyi shine kankara kenan ko ruwan sanyin da ya kai matsayin kankara walbarat da suno shi ma dai duk dai layin kankara ne ko yawwa salju daskararriyar kankara barat dusar kankarar ko yawwa shi na wani lokaci za ka gama alamunmu na fikihu da ada in sun zo fassara taimama za a iya sanuwa ala salji sai sai akan raba saboda ai gangar da ake nufin adam ba ta cikin firiji ba ne tun da duwane maganganun an yi su kafin a kirkir firiji a duniya yau amma mun san cewa har yanzu akwai kasashen da kankara suke dusar kankara ta kansu ba ita ce bara din ko kuma ita ce salci din da ake magana din yau so da ko akan wannan ana iya yin taimama tunda ai surface na kasa ne yau kuma is natural abin nan form na surface na kasa so da babu babu laifi za iya abin da saboda haka Allah ina roƙonka kinaya ne da cewa Allah dai ka wanke ni daga zunubai na kawai Allah ka yafe ni kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya fara sallah yana roƙon Allah madaukaki sarki ya gafarta masa ya nisa tahi da zunubansa kuma haka ya kamata mu ma ce mu ma me ko yau ka shiga sallah babu zunubi to zai fi baka abin nan har yanzu wani hadisi yana karantar da mu consciousness na annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da ubangijinsa yana kabbara zai fara sallah sai da kullu zumunci ya nemi gafara ya nemi kusanci da Allah madaukakin sarki tukun sannan sai ya fara ma karatu alhamdulillahi rabbil alamin ana asma bint abi bakr radiyallahu anhuma hadisul kusufi wannan babun ne kenan ko nana asma'u ɗan gidan sayyidina abubakar dangane da hadisin da ta kawo akan kisfewar rana dokar taka da mamurga mun karatu a kansa a baya wafi hadhihi ruwaya a wannan ruwaya yake cewa qalat sai ta ce ita wa nana asma'u qalat sai ya ce wane ne yake magana annabi sallallahu alaihi wasallam qaddanat minni aljannatu haqiqa aljanna ta zo kusa kusa kusa kusa da ni ta tafo hatta law shara'atu har da Allah zai sa ni samu karfin hali alaiha a wajen kokari in taba ta lajitukun bi qitafin min qitaf min qitafiha wallahi da nayi an ko muku wani ƴaƴan itace daga cikin ƴaƴan itan aljanna din gane tana magana akan hadisi mun karanta hadisi na baya ko lokacin da rana ta kisfe aka zo za a yi sallah ana cikin sallah ta tafo gidan annabi sallallahu alaihi sai ta samu na Aisha tana sallah maza suna masallaci suna sallah ai ka san ga dakin na Aisha ga masallaci ko babu wani abin yar katanga ne kawai ta raba har ma window ana iya lekowa mun karanta ran nan ko sai ta samu nana aisha tana sallah kuma ga maza sun cika suna sallah ko ba lokacin sallah ba masallaci ta tambaye ta menene ya faru aya ne sai ta nuna mata sama sai ta je aya ne sai ta fahimci cewa eh akwai abin da ya faru kiswan abin ne kenan da haka maza suna sallah to bayan ya idar da wannan sallah shine yake bayar da labari a lokacin da yake sallah din sai suka ga shi da yake sahun gaba yayi gaba kuma sai suka ga yayo baya kuma kowanne wato da wani abu a cikin zuciyarsa na karfin gaban da kuma wato kenan karfin bayan to wannan riwayan karin shi ne ke cewa aljanna ne aka kawo mun kusa da ita naga komai da komai ita ta ita kuma ka san kan ita ta wajen aljanna ta ni danun ko ko dani ne wajen aljanna ta ni danun abin da ake dasa a cikin aljanna guda biyun nan dan a kusa kusa suke korarru ne a kusa kawai da kaya haka kawai ba zai ya ce da na yi kanta kam da na yi karfin hali wallahi da na ɗan yago to sai an yi da sallah a raba ko kuma ana cikin sallar za a raba tun da na aljanna ne to shi ne abin da ke faɗa eh ya ce hatta lau a jira'atu alaiha har da allah sa na yi karfin halin in je in ciro wallahi laji'tukum bi kitafin min kitafiha Allah da na zo muku da wani yanki na abin da ciro daga cikin ƴaƴanta wadanat minni naru sannan kuma wuta ma sai ta zo kusa kusa da ni hatta qultu har sai da nace ay rabbi ya ubangiji na kuma ya tsorci ya Allah wa ana ma'ahu ni ma ina cikin su mun gane aljannar ta tafi kuma wata ta ta zo kuma tayo kansa ba yana ganin ta kuma amma sun mutane ba sa sallah normal ba abinda suke gani amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana kana masa aljanna yayi kamar zai je ebo ya dan kawo mana to hutar ma da ta zo ta sai da ya ce ya ubangiji ni ma ina ciki ma'ana ina cikin in wuta kenan ta zo tun yanzu za ta dauke ni saboda ya kare kenan ko kamar wannan yana nuna cewa me jin tsoro yana daga cikin sifa ta mumini yawwa sabanin wanda wasu suke cewa kamar da rabi'a ta ladawiya take cewa walau lal jannatu wan nar ma abadallaha ahadun da ba dan aljanna da wuta ba shi mutane ba su wuta Allah ba ya kamata abota wa Allah ba dan wuta ba abota wa Allah ba dan aljanna ba abota wa Allah dan shi Allah ne kawai ya cancanci abota masa ko da wuta ko ba ko da aljanna ko ba aljanna ya kamata to amma abinda qur'ani ya karanta da mu shine amma man kafa makama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa ana son a ji tsoron ubangiji ko Allah mu da kun kike je wa menene eh ban ji ba eh bayyana jannati hiya al-ma'awa Allah mu da kun kike ce menene wa iyaya fattakun ni ne kada ku ji tsoro na wa iyaya farhabun ni ni kadai ku ji tsoro na ko yawwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum da sauransu aka ayo da suke nuna cewa a ji tsoron ubangiji a ɗaya su da kai ya ubangiji hannu ma na yace fa'iza mar'atun kwatsam sai na ga wato kenan wata mace kare zuwa wato kenan a ƙarshen hadisi wani ya dauko mana da mahallin shahid ne kawai hazir da annahu kala har ma yana ga ya ce ko me ya ce takdishuha hirratun fa iza mar'atun takdishuha hirratun sai naga wata mace tana wasa da kyanwa tana dan kamar za ta yan yagune ta na irin wasan da kyanwa take abin nan kultu sai na ce ma sha'anu hadihi menene ko wato kenan matsayin wayannan mutane kala sai aka ce na ga wata mace tana kyanwa tana yaganta menene sha'anin wannan kalwa ta ce habasat ha hatta matat ta kama kyanwar ta kulle a cikin ɗaki bata bata abinci ba bata bata ta je ta nema abinci ba har ta mutu ju'an saboda tsananin yunwa la adamat ha bata bata abinci ta ci ba wala arsalata bata kuma sake ta ba takulu min kashishil ardi balle ta je ta kama irin kwari da suke kasa kamar suka dangare da sauransu aw kashashil ardi ko ka ce kashishil ardi ko kashashil ardi bi ma'ana wahid duk wani a cikin sallan Allah madaukakin sarki wato kenan ya nuna masa har yanzu kaga kai wannan ziyara ta nuna mana cewa kowane halitta cikin halittun Allah madaukakin sarki in ba wanda zai cutar ba a ji tausayinsa kar ya zama a kashe shi don mugunta hatta wanda ya halatta a yanka don a ci to a wajen yankan ana son a wasa wuka don watakina a sama masu sauki babu rafil basari ilal imami fi salati babu da yake magana akan hukuncin daga kallo zuwa ga liman mutum ya kalli liman kenan a lokacin sallah an kabbabi ibn al-arati radiyallahu anhu qila lahu aka ce makab babu dan arat aka ce masa a kana rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya karo fi zuhuri wal asri idan za a yi sallan a zahar da la'asar mazan allah sallallahu alaihi yana yin karatu wannan tambayar karka abin tambaya za ta yi fitowa ga kowa ko wanda shi bai san annabi sallallahu alaihi ko bai san sallarsa ko bai san ya ake ba tunda su kuma su suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina suka haɗu kansu musamman cikin mutanen da suke sabin musulmi sabon musulunci za su iya musu kowace irin tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallan azhar da lasa yana karatu kaga daga jin wannan kaga tambayar ta fito daga wanda bai san sallah yadda take sosai ba ko qala sai yake cewa na'am yake kware shikenan ya wace an ba yana karatu a sallar da asar da azhar ce eh haka ne yana yi kila lahu sai aka ce masa bima kuntum ta'rifuna zaka to ya kuke kuke ganewa ka gane wani lokaci mutane sukan dan burda tambaya haka annabi sarsa yana gaba yana muku sallah azhar da la'asar ko kuna bayan sa ya kuke kuke gane yana karatu gaban can kuma ba a fili ne ba yawwa a yana so gane kwakwaf duk mata arifu na zari ya kuke ganewa kala sai ya ce masu bitta rabi lihiya ta yi saboda motsin gemunsa motsin gemunsa ina yin haka na gemun yana tashi sami sauka yana tashi sauka na sai muka lura da wannan mun gani kenan idan mutum yana sallah mahallin shahidin da imam bukari ke kawo kana sallah ka daga kanka aka kaga liman akwai matsala yau kaga da da da da matsala da ba zai ba kawo man da ba zai yi ba da bai ba kuma da ba zai mana hikayen wannan ba mun gane cewa ya ba shi wato kenan an san daidai da fahimtar sa ya kuke gane in ba ka ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su in za ku yi sallah kaza ku rika karanta kaza in za ku yi sallah kaza ku rika karanta kaza already wannan ya riga sananne ne amma sai da yake tunda akwai dan takalluf a cikin tambayar don haka sai an samu masa aljaza'u min jinsil amali muna ga gemu sai yana motsi lokacin da yake karatu shikenan an wuce layin ko kenan wani lokaci in zaka bada ansa akwai bukatar kai amfani da basira ba kowace lokaci ne ai ansa take kare ba wani lokaci sai ka koya mutum yadda zai nemi ansar da kansa babu rab'il basri na an lokaci to alhamdulillah to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ya